الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a taba daren lahadi sha tara ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun gama da kitabul wasaya na ga kun bani takarda ne rubutun na a kai baki rai kuwa kai baki ka taɓa biki ƙauyawa ne ko kai ma ɗan uwan zai shine malaman hadisi din su shakka rauni kaga idan an zo yanzu wannan gabar yanzu ko hadisin ku gaba ɗaya yana da rauni domin kun saba wa sikat sauran gaba ɗaya da ba kuma sikat to shine sai a zo a ce akwai shuzuzi a takurwaya gaba ɗaya su biyu ne ikhtalafa na'am ana ku littafin to na dindi ne bare ko kuma kuna kai dai ba da Ismail na ganka kazu yawa asiru zuwa zuru su kace ko ba mi ba yawa ko an tada ma kai ne na ji masu karɓar danki yan yan biki a rana san muke har muka inda da akwai wani ragowa a lokacin haɗin shirin da muka yi da wasu za su ce ai ba a gaba ba yawwa za mu tashi kitabun nika littafin da zai magana akan aure an gane ko yawwa saboda haka kamar yadda aka fahimta wato a luga idan aka ce annikahu ana nufin al'aqd ko kuma a saki kalmar a ce alwada'u kawai an gane ko kamar yadda ya tabbata a cikin alqur'ani gurare da yawa cewa um, duk inda ka ga annikahu a cikin alqur'ani duk inda ya zo ayoyin da suka zo to abin da ake nufi shine al'aqd daura aura amma banda guri daya na cikin suratul baqara da Allah yake fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira a wannan gurin ana nufin alwada usaduwa aure yake ne ai hatta ta zuki usailatahu wa yaduka usailata wannan shi yake ne shi kuma aure ya tabbaci ne a cikin alqur'ani da sunna da ijma'in malamai kamar yadda qur'ani za mu dauko ayar wa fankihu ma da balakum minan nisa'i masna wasu latawar ba wannan ayi tana bayani akan ku yi aure ku auri abin da ya muku daɗi na mata ku auri biyu ko uku ko hudu fani kiftu ma la ta'dilu ba wahidatan aw ma malakat aymanukum Allah ya fara da wato a auri mata biyu ne saboda masali da yawa maslahohi da yawa wanda in ma ba a san su a karanta ba a waki waki iyan za a gan su domin yadda aka sani cewa da yawa sai daga cikin dalilai shi ne kaga maza su ke fita yaki a kashe sannan zai ranto maza suka yi karanci albaja za su afku tsakanin mata kenan sannan mafi yawanci Allah shi ya zangawa fari amma su kansu matan sun gama sawa a ran cewa kar ya mutu ya banni da yara a iya wannan jiranin da yawa an an tafi da shi cewa maza suna riga mata mutuwa ana da wannan tunanin an fahimta da kyau ko shi za a idan ta zo za a ga ko da fiye da ɗayan ne sai a ta competition tana kokarin ta tara yaya da yawa domin ta mallake gida misali duk ana iya samun wannan abubuwan shi ta kullum magana da muke cewa mata suna cewa ciwon ƴa mace na ƴa mace ne amma masu hikima sun ce ƙarya ne ciwon ƴa mace na ɗa namiji ne dalili kuwa shi ne domin za ka ga kawaki wanda kuke tare kina tausayin ta kina jin cewa Allah sarki wance ke ya yi ku ita har yanzu wata aure ba ina cewa ya mace na ya mace ne sai kike mutu ke tsaro da ita ku zauna kaga cewa ya mace na ɗa namiji ne domin wannan wani ɗa namiji ne sai zuwa ga halin da take ciki maybe ba mutuwa aka ya kaban mata yara biyu ko uku ya zo ya aure ta inda na ya mace ne ke yanzu da ke tausaya mata ke mutum ke auro ta ma amma wani zai zo ya tausaya mata ke yanzu ya dauke ta kiwon ya mace na ɗa namiji ba na ya mace ba ne yawwa to da haka wannan shine kaga Allah ya kaya mana cewa a fanki ma da balakum aya ta gaba kuma Allah cikin suratul nur yace wa anki aul ayama minkum wa aurata gogwaran cikin wa salihin min ibadikum wa imaikum da nagartattun bayi cikin wato lafiyayyu cikin gogware maza ko cikin bayi maza da mata in ya kunu fuqara ibnihim Allah min fadli in ma talakawa ne ba su da kudi Allah zai wadata su daga falalarsa abin da ake so kawai a aurar da ka aura wa ɗanka mai zuciya ba mai kuɗi ba mai zuciya shi ne wanda za ka ba zai ba ɗanka da yunwa ba za ka ga tana auren mutum talaka mai rubin asiri amma duk wanda ya ganta zai ɗauka mai kuɗi take aure domin baya barin ta da yunwa mai zuciya ne za ka mai mai mai baro yake tura yana ce da wani abu amma ba zai taɓa barin gidansa da yunwa ba wannan shine mai zuciya ba mai kuɗi ba sannan kaga Allah ya gaya mana wala ta fala ta duduhunna an yankihna azwajahun kada ku hana su su auri mazajin akwai ayoyi da yawa da suke bayani akan falala aure bari mu ji cikin hadisin na zo ni bayani akan manufofi domin shi ne a hammu mafiya yawancin matasa yanzu suna aure ba manufa shi yasa ake samun matsaloli a kan auren to amma da na kalli hadisin farko na ga ya kawo hadisin da yake bayani akan manufofi wasu na ce to na zo kansa in yaso na fito da wasu daga cikin manufofin an abdullahi bin mas'ud radiyallahu an an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa ya daji da hadisi sani ba da salatu li'a hadisi na ɗari uku da biyu Abdullahi da Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce kala kana da na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tira da insha Allah tabbata gare shi ya ce da mu ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa daga shekara sha bakwai zuwa talatin da biyu da ku muke sha bakwai zuwa talatin da biyu eh domin daga talatin da uku a lokacin wannan shine matakin matakin samartaka sha bakwai zuwa talatin da biyu a wannan lokacin shi ne ake jan hankalin ya ku taron matasa daga talatin da uku kuma zuwa arba'in da biyar wasu suka ce zuwa hamsin wannan kuma an shiga wato gwarzantaka daga hamsin zuwa kasa kuma an shiga matsala ta dattijo an fahimta da kyau ku to a wannan gabar ake jan hankalin matasa ya ku taron matasa kuma za ka ga 'yan aljanna ma an ta shiga aljanna saboda wannan shekarun suna da mahimmanci a shekara talatin da uku uku za a tashi saboda marhala ce ta lokacin da mutum yake jin ƙarfi shi za muke yawan faɗa idan kana zaune da iyalinka kuna zaune ne ba larura ce ta ƙure ba ka yi haƙuri da wautarta da yarintarta sai ta yi shekara talatin da ɗaya da biyu kuma ka sake ta wani ne zai more da ba kai ba domin a wannan shekara talatin da uku a wannan lokacin suke cika wato martaba irin ta su kuma a wannan gaba idan ta haura nan ne wata daina shigantaka ba shine ka san da wahala ta daina kamar namiji ne in yayi arba'in ka ga yake kara arba'in har yanzu ya jaja ne shi mai ruwa uku to da matsala da yawa wata za ga tayi ƴaƴa biyu tana da uku ko biyu kawai ya take ta lokacin da zaka tuna wuriyar da ka take ta in dai ba wai abin da ya fitira ba gwara ya hakuri tunda an kai wannan gabar to annabi ya ce ya ku taron matasa man tada alaikum alba'a duk wanda ya samu ikon ba'a a cikin ku alba'a malamai suka ta fassara ne ba'a wasu malamai suka ce abin da ake nufi da alba'atu shine wato um, ikon saduwa da mace shine ba wasu suka ce eh da wannan din amma da ɗawainiya ta yau da gobe kana da abin da za ka iya rike ta shine ba domin kaga an kata aure gida-gida akwai inda yake zama wajibi akwai inda yake zama haramun ma ka yi auren akwai inda yake zama mustahabi akwai inda yake zama makruhi wannan matakan guda biyar na musulmi na shari'a bal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma hurima wayannan biyar din duka aure ya shiga kowanne kilas akwai wanda in ya zo yanzu ya dauko aure za a ce haramun ne ma yi saboda wasu dalilai akwai wanda kuma wajibi ne tilasta masa za'i ma to sai annabi yace fa inna hu aqadu lil basar domin shi ne mafi rinsi idanu abin da yake sa wato idanu su rinsu mutum ya daina kalle-kalle na mata a waya ko a fili idan su yana da aure shi ne malamai ka ce to idan yana da auren kuma har yanzu bai daina kallon mata ba za ka ce zai karo ta biyu domin har yanzu ba su ishe shi ba shi zai zama kalle-kallen yayyawa idan har yanzu guda biyu ne kalle-kalle ya karu sai aka ce ya karu ta uku idan kalle-kalle ya karu har yanzu bai daina kallon mata ba yana da mata uku to ya karu ta hudu idan kuma guda hudu har yanzu kallon mata yake a wannan kuma sai dai a shafa fata ya yi masa addu'a wannan ɗabi'a ce cuta ce ne cuta ce ne domin a ɗabi'ar namiji dama abin da ya sa ka ce ya fara da biyu uku hudu saboda ɗabi'ar namiji ba ranki ce ke so shine magana da miji kuskure ne mace ta rika ihu a gidan mijinta tana cewa in zai ƙara aure tana faɗa akan cewa bai karasa ni karasa ni ne karasa aure wannan kalmar ta ku kuskure ce domin idan ya gaya miki abin da ya rasa tun fuska ne ke a gurin yawwa tun da yake da Allah ya ce ya yi kyale ki kawai aikin mutane sun ka zaunar da matar ka ce saboda ba ta iya kaza zan yi kaza saboda haka tun da bai gaya musu baki shiru la tasalu an ashiya a in jubda lakum da su uku domin idan ya faɗa wannan abun ma da suna da rike abu za ta yi ta juya kalma ko bayan shekara da wani ta ce kaza kake mata ba saboda haka ki kyale ki kawai tunda bai faɗa ba bashi anan kuma wani kuskure da suke yi na biyu shine zai a zuwa ce ita da ce malami ba auren da ba na so yi ba amma wanda ce ba na so ya aura sai dai auren ce ke za ki auren kenan ba shi ba shi Allah ai zuwa ma da ba laku abin da ya muku dadi ba abin da ya miki dadi ba ke abin da ya sa ba na so ya aure ta gidansu ba su da tarbiyya sai tarbiyya sai ta sa zai kike talentin din mijinki zai ƙara aure abin da Allah ya sa saboda haka ya kamata mu lura kuma kun san wani abu yanzu mace za ta ce kun babbaki akan in za a ƙaro aure amma idan da ita za a ƙara a ta biyu ko ƙanwata ita ce mai rabon kaci duk inda aka je kuma za ta gaya mu cewa da Allah a sa ta addu'a saboda gidan da za ta shiga gidan abokiyar zama ne wai ba a san halin ta gidan ba ta gidan bai bar kirki ba ita ba ba tasu ba muna faɗan wannan ne saboda ya zama dole domin muna da ƙanne muna da yaya kuma mu ma bamu san inda halin mu zai kare zai kaya ba yawa saboda haka shi karatu bai ɗaya yaro ne bai ɗaya ba ɗaya babba dole sai ya biyo ta kan kowa ka gani wani ya kawo min invitation ai zai ƙara aure na ce to Allah ya kai mu wa inna insha Allah bikum lahiqun shi ne kawai saboda haka ko da yaushe ita shari'a idan ta faɗa abu za ku ga akwai hikima kuma ayran nan na faɗa a wani karatu na rantse da Allah ina kuma lalatawa a karatun mu ne na wuce fatu binin jama'a duk yadda wata ka take son ka wannan karatu ne yasa dole a faɗa duk yadda take son ka akwai wata kwantena ta soyayya da biyayya da ta koyi da ba za ta taɓa ma ba ta kaɗai ce har ka mutu ba za ta zaro da basiran da ta rika wata gidan wannan ɗabi'a ce duk kirkin ta akwai wani kwantena ta kirkin da ta koyi da biyayya da ba za a yi ma ba domin ita kaɗai ce in kana so ta zaro ta to sai da ta ga wata ko ta ji labarin wata za ta zo to za ta ɗauko da yanzu ta juyi imar wani kirkin akan na da. Hakuri za ku yi mata yau karatu a kan ku yake. Eh, ita gaskiya haka take kulil haka wa lauka na murrar. Muna da ganni, muna da ‘ya'ya, muna haihuwar ‘ya'ya, ba mu san inda za su je wa dole mu faɗa abin da yake daidai. Yawwa, saboda haka wannan shi ne. kuma jin wannan ko ke kare zaki mata a gidanki zai sa miki saukin zuciya akwai da Allah ya rubuta ita kare ce za ta mutu a gidanta amma idan ta rike wannan to sai ta zauna lafiya kuma za ta dora kawayenta a cikin fera ba sai ka tana ba da shawara mai kyau wannan shine dalili to kaga sai ce wa ahsanul farji kuma ya fita kala ya Allah cewa yi wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya mumine maza su rintse idanunsu sannan su kare farjin haka kuma kar mata su dauka da aka ce matasa iya maza ake nufi can ma a cikin nuru a Allah ya kuma cewa wa kulli lil mu'minati yakbudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna su ma mata a gaya musu su rintse idanunsu sannan su kiyaye farjin su kiyaye farjin to kaga annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi wannan sai ce wa ahsanul farji shi ya ba da kariya ga al'aura aure ba shi ya ba da kariya ga al'aura domin ka'ida shi ne kullum magana da ake wanda ya ƙi yin zina dan ba shi da lafiya shi lafiya sai ba shi da gida ba lada ba lafiya wanda ya ƙi yin zina saboda tsoron HIV ko tsoron abun kunya a gurin kyamaci ba na da ba alhaki amma wanda ya yi saboda lafiyar salau saboda Allah ya ce kada a yi wala ta karabu zina to shi za a ba wa lada domin shi Allah ne ya ce kar a yi kuma ya yi kun ga tana da bambanci a wanda ya zuwa ya sha wani abu saboda baya sha'awa ko saboda kawai kaza ba lada ba taki amma wanda ya ki saboda Allah ya hana to wannan da lada shi sa da aka zo ana maganar wato annabi Isa alaihi salatu wassalam da aka kira wuce hasuran wa nabiyyan min salin cikin surati ali imran ai wasu malaman tafsiri sai suka ce hasur shine wanda baya sha'awar mace wasu malaman tafsiri da suka zo suka ce a wannan ai kaskanci ne ba haka ake nufi ba asum shi ne wanda yake lafiyayye amma ba zai zai ciwo sabo ba kuma wannan ma'ana ce ni ta fi kyau ta fi kyau to kare daga cikin manufofin aure shine ana yin aure ne dan biyayya ga Allah karkashin wannan zan faɗa dan biyayya ga Allah madaukakin sarki saboda mun faɗa aya a farko wa ayyuhal ayama bikum والصالحين من عبادكم وإمائكم نبي كما الحديث اللي بك بيها يا معشر الشباب يا كوجا رمتاتا من استدعى منكم الباعة دو اللي يسلم باعة تنكو وليتسول للي أو يتابع أممي sai annabi ya faɗi da ne ne manufar manufa ta biyu fa inna huwa abdu lil basari manufa ta biyu kenan ku kiyaye wannan duk wanda zai aure kiyaye wannan ya haddace su zauna a kwakwalwarsa wataƙila mu rika nanatawa ba kamar yadda muka kitabul buyo ai za ku mun nana ta wasu abubuwa har wasu suka rike aka abubuwan da in suka faru a kasuwanci haramun ne to wataƙila shi ma kafin mu gama babu kullum mu nana ta manufar aure domin duk wanda yake karantarwa a yanzu ya san aure yana shan wahala domin da yawa jini ne ba manufa shi kuma aure idan kai da manufa to za ka zauna lafiya duk sabon da matarka za ta yi ma saboda kana da manufa za ka za ku zauna lafiya ba za a rika jin kanku ba a cikin babin ku goma da kai aure a gidanku sai ka ga har misali ake da gidanka kai kuma ba zabo ne ba ma ba ana yi amma saboda kai da manufa kai sai ka ji da an ka tsara ba shi yanka na cewa shi wani kaza ke ba ka ganin gidan kai ba ka ganin yadda wani yake zaune da iyalin ka lafiya kai ba ne ba zaban ba amma kai kana da manufa shine bambanci idan mutum ya kiyaye wa'annan manufofin wallahi zai zauna lafiya lau a gidansa amma ba ka kiyaye manufofi ba to za ku je ji ba za a ta kai kara gidanku an san karar da an ga wayar ta hankali ta gaye kuma sallama ku in kuka zo a rika lafiya yar ka tazo gida lafiya dai ko kai ba za ka tambaye ki ba amma da baba ki tazo ba mai gidan zai ce lafiya dai ko domin ya san ba ku da wannan lafiya me yasa saboda ba manufofi to wannan ina so matasa mu riki cewa duk kullum aka zo karatun kitabun nika in sha Allah mun manta ba za mu rika mai mai manufofin domin su zauna a kwakwalwar mu wannan yana sa aure ya zauna lafiya a gidan aure ba malaman mu manya ba ko mu almajirai ɗaliban su na ƙasa muna samun matsaloli na matsalolin aure sun yi yawa wanda da yadda ake zuwa a ɗaura aure haka ake zuwa a yi bayani a dalati riga wallahi tallahi sai ya gudu auren da kansa da mutum ne da duniya ba gari saboda yadda ake wahalar da shi saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu kiyaye saboda haka wannan ita ce manufa ta biyu a kabdu da basari yana sa yana rinse gani gaskiya ne in mutum yana da aure za ka kalle kalle zai rabu a gurinsa duk wani tabarruji da wata za ta zo za ta yi da rike a waje zai ga kai hauki take baka ba buge ka take ba ba burge ka za ta yi ba kwata kwata wa ahsan lil farji kuma yana kiyaye al'aura bar ba ta uku kenan ana yin aure ne don karka fada tuna shine marba ta uku kaga um manufa ta hudu kuwa ana yi ne don neman lada dan neman lada domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa fi budai ahadikum sadaqa ka je ka sadu da iyalinka ba sadaka ne duk abin da za ka yi wa iyalinka na aure sadaka ne ka faranta mata kai duk wani abu da take bukata na aure wanda in kai a waje sai a kai ka kotu ba an yanke ma hukunci amma a nan idan kai kuma na da Allah zai baka ai kai da za ka gane aure yana da albarka duk waɗanda za a yi aure yanzu za ka iyaye da kansu ke siyowa ƴarsu gado kuma an tashi siyo bulu ba guda ɗaya za a siyo ba guda biyu za a siya ko sama da haka me ake so a gaya ma yanzu a ce su kwanta su biyu a gidansu ko da karanta ba idan su kwana ba ko ba haka wani ko haka da hoteli suke suna shekara bakwai za a raba shimfiɗin kowa ya kama gabansa amma yanzu bulu biyu kuma an san wani ƙato ne zai kwanta a kai kuma an yadda to ana yin aure da wannan manufar wa fi buzi a hadikum sadaka shine ka tuno kuma hadisin da annabi yake wa hatta ma ta ja'alu fi imra'atika annabi yake har abin da zaka sa a bakin iyalinka ba uban da zai zo wucewa ya ga yanzu kana zance da yan zaka dauko ice cream zaka wata a baki iyalinka wallahi wani wani mukalafa ta zai ba amma nan za a kai abubuwan da duk na wato yaron za ku kai kai kai amfani da shi ita ce amfani da shi kuma an yadda wannan ita ce manufa ta hudu manufa ta biyar ana yin aure ne don ɗaukan nauyi ka sani cewa ɗaukan nauyi ne aure ko shakka babu za ka ɗau nauyin matar domin za a gaya ba annafaqatu wasukuna wal wada'u lizawji a gurin ɗaura aure da siyarwa da gurin zama da saduwa aure din naka ne da kula da yi da mijinta da kula da lafiyarta da kula da kaza a lissafo ma a ce waliyinka wakilin ka kai in an je a gaya wa ango domin yana waje bai san me yake ba ana ta kewa wasu na cire mai hula wasu na jamar riga saboda haka bai san me yake faɗa a masallaci ba wannan kalmomin a gaya ba wannan ba aiki ya kamata iyaye su lura da kyau duk wanda aka tura wa litti na mace in ka zo masallaci ba dariya kawai za a yi a tashi ba wannan kalmomin da aka faɗa ba a gurin so ake in kai dai ka zauna da yarinya ka gaya mata su yanzu ba kamata yi da zara an daura auren ka koma kana zuwa gidan ka ce ina wanci ko wanda ka tura ka wani ci ka ce domin je na mun dawo saboda haka a kirawo ta a gaban a gaban iyayenta ka ce to daga yanzu ke matar wani duk abin da zaki kafin awa ɗaya ɗazu yanzu idan kike wani abu a ƙarƙashin mijinki kike a gaya mata wannan ko da cewa ba za ta rike sosai ba amma za a kuma lalata mata bayan an kwana biyu a ce kuma wato duk wani abu da ya taso na ko da yake yanzu yana karkashin sa duk abin da kika yi yanzu sai ta aure da Allah a gaya musu cewa a gaya musu iyaye cewa saboda haka yanzu ku sani cewa nauyin da ya koba kan mijinta ba ku da hurumi yanzu ku dauke ta ku za a kai ta guri kaza ba da ya sani ba duk wannan abubuwan sai an faɗa da ka koma ana daura aure kai ma namiji ka kira shi a gaban iyayensa kai da aka ba wakil ka ce to yanzu an na karɓo masa aure to ya zo ya karɓa abinsa kai ku yi barkwanci to saboda haka aure na karɓo ba zo ka karɓa abinka saboda haka sani cewa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yana kanka kuma karmuci karmuci karmu gani anana ta ma wannan shi zai janyo ba za ku ji labarin kai wakili sai dai ka ji labarin kawai yayi saki ko ba ka ke yi ba sai dai ka ji kawai ya saki a ce ya yi wallahi shi ma bai sani ba bai zo to duk wanda ba zai iya dauke ka da wannan mutuncin da wani matsala ta taso babba zai iya neman ka wakar ka karbo ma aure wanda za ka zo matsala ta faru kai sai man waya ki dagawa kar ka karbo masa aure wannan kalmomin ina yawan lalata su duk wanda baka isa da shi ba matsala za ta faru a kawo ba a kara ka ce to bari in kirawo shi ku kyale shi kana daga waya ka kwalla ba kira yana kallon miskul ɗinka kai man miskul hamsin bai kamata ka karɓo ma aure ba in kuma ka karɓo ruwanka saboda haka iyayen mu su lura da wannan da kyau saboda haka aure ɗaukan nauyi ne da uwa da yaya annabi ya ce man ala jariya dai hatta ta budu gaja a yawmar kiyamati wato duk wanda ya kiyaye ya kula da yaya mata ka san ɗaya daga cikin abin da yasa aka yi ta nana da yaya mata da a jahiliya ya masa aiki ba a san ya mace to sai annabi ya ce duk wanda Allah ya ba yaya mata guda biyu ya kula da su ya ba su tarbiyya har ya aurar da su za su zo rana alkiyama su zane mai hijabi daga wuta a wata ruwa ya ce wa kunna lahu sitran minan nas za su zane masa tsari daga wuta saboda haka kula da ya mace shi sa muka tattauna tsakanin tarbiyyar ya mace da ɗa na mutu wanne ko wahala ana ta dube amma tarbiyyar ya mace ta fi sauki ita na ta hatsari ne da shi kawai tarbiyyar ɗa na mutu ta fi wahala sai dai shi ba hatsari sosai kamar na ya mace na ya mace hatsari ne na namiji kuma bai da hatsari sai dai kawai wahala za ka yi ta fama da shi musamman an shiga adolescence din nan a ce ba ma da shi in guda biyu ne wani na bin wani ce ta kokawa ta riga raba faɗa kenan kwarai kuwa ka sai ka ai dole sai an yi rasila a gidanka kafin a kai wata gaba sai ka riga ɗaukan mataki to saboda haka wannan shine manufa ta biyar kenan manufa ta shida shine ana yin aure za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ba a so ka yi aure a kanka gaba ɗaya a burkice a ya yi aure kuma ka san shi da sassa mai ya fito karfe bakwai tara kun je gurin aiki ga yadda kuke neman abinci ku ƴan fere da gaman marasa aure shi ma yana nema wannan aure bai kafe shi ba da matsala gaskiya ai so ake ka fito ka fito kana bujurai sai dai aka kana tauna singam bismillah ka ji alhamdulillah domin ka samu nutsuwa a gida ka ci abinci mai rai da lafiya amma ba daidai bane ango ango ya zo da sassafe karfe tara wasu na cin abinci kana ci a gaskiya da matsala hoton gidanka kake bayarwa cewa kai babu takila tare da kai saboda haka a kiyaye ke ma ki kiyaye kuna duk yadda za yi in ma ɗabi'a ta je na cewa ya fice wani abu a waje to ko fitar da yi ya haɗa wa lafiyayyen abu sai fita da shi ai ba su wannan hoton su suke bayarwa eh domin wata ɗaya ne a ga ango ya fara lalubar abinci a waje gaskiya da alamar tambaya wannan ta ƙilar da Allah yake yace akwai da kai baka da ita saboda haka ana buƙatar sakina kamata ya kawai ruwan ka za a ga ka fito da shi har zuwa karfe kaza kawai ruwa kake sha kwarai kuwa kuma yana nuna hoton gidanka da yadda kake kula da gidan ba fitowa kake a waje ka bace da wani abu da wanka fito waje kai kaci ba yawa saboda haka maduba ta shi da shi ne akwai ne kwanciyar hankali wa min ayati ya galaka lakum kuma a ji annabi yace arba'un min sa'ada abubuwa hudu suna cikin jin daɗin rayuwar duniya sai annabi yace almar'atu saliha sai daga ciki shine kaga akwai mace ta kwarai shine ba hannu sai sauran an kawo abun hawa mai kyau gida da yalwatacce amma dai muhammad shahid shi ne mace ta kware idan matashi da aka ce ka yi aure yanzu rashin mace ta kware ne ya sa ka jinkiri wannan ba komai da mutum ya gaggawa ya auro matar da zai so saboda illa da ake gudu in ka fara aure ka fara da miskot to ka shiga uku idan ka fara da miskot kai auren ka ba ita a wani farko to sai dai ita addu'a amma Allah ya taimaki mutum auren fari ya fara na farko da kansa to in Allah ya ka buɗe ko ba haka ke to shi sa kullum magana da ake kar mutum ya buƙe alƙali duk da cewa mataki baya gane wannan yara da yawa ai wanda yake da aure baya cin shawara sab illa qalilan minhu baya cin shawara domin ya gama yin cewa a gurinsa sa duk yadda za ka yi ya zo ma bayanin cewa mutum ne kirki ce sai ya yi. Da ba magana jera type ka zo ka rika cewa jera type wallahi ba zai da kai ba. An je an gano shi AS ne ita ma AS wannan karatun cewa a nan gurin zai nuna ba shi mai tauhidi ita an yi da Allah. Maganar tarbiyya muke. Tarbiyya sai kaza kaza ba ba da tarbiyya ba ta da kaza bai kaza da kaza ce yake ba komai duk aikin da tana son sa za ta gyara sai abu ya faru daga baya kuma zai zo yana cizon yatsa kar ka take ka buɗe kofar ka kofa auren ka dai wato mara kyau mace mara tarbiyya shi ta za ga wanda zai ƙara aure ta biyu ai za ku bai biya gaggawa ba domin ya ƙara wasu kurakuransa da ya yi yanzu baya so maimaita ba a zuwa a ce kaza da kaza a'a ko da matar ta mutu ne kirki wataƙila akwai abubuwan da ƴan ramuka ne da ya kamata ya toshe a aurensa na fara bai toshe ba yanzu misali ko kwanan nan mun je gidan wani walima mun masalanta hausawa ni da malam gani akan yayi aure wani ɗalibin ilimi ne haka bayan sati biyu sai ga yace mu walima gidansa muka yi a tattaunawar da aka yi akwai wani babban mutum ne ma a cikin wanda suka zo abin yake dama malam haka ake walima muka ce shine walima abinda kuke yi bayan an daura aure da tabbin sunansa sai yake to ita wannan walima ana iya biyan baki na ce yana da hali zaka iya eh in kana da iko zaka iya yi saboda haka yanzu wannan mataki to kaga wannan kuskuren na cewa yayi da tabbin bai walima ba a walima da bishaki ai kaga wani abu ne da yanzu an gyara maybe yanzu zai kara aure ba haka dai ba sai wani yana zaune a gurin matafi da yake to shi bai kuma tafi da auren ba ba kuma ta biyu ke yake bai fahimta ka ba yace amma da ya dawo daga Maiduguri zai yi wannan wadi ba kaga yayi fa'ida yayi fa'ida to irin wayannan kurakuran kowanne yake kanana kanana da masu girma sai ga ka gyara saboda haka daga ciki akwai ni'imar wato kwanciyar hankali kamar yadda muka faɗa na bakwai daga manufofin aure shine ne ni'imar yaya domin ta ni'imar eh ta ni'imar ba za ka da wannan karatun ba sai kana hira da wanda bai haihuwa ka ga yadda suke shiga damuwa domin Allah da kansa ya gaya wa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatan wa yaj'alu man yasha'u aqima saboda haka mulkin sammai da kansai na Allah ne shi kadai yana halitta abin da ya ga dama sai ce ya hafi liman ya jawo inasa kuna lura da tadabburar ayar me yasa Allah bai fara faɗar namiji ba saboda mata suke kyama eh sai da yana bawa wanda ya ga dama zai ba shi yaya mata da ya kalla annabi Lut alaihi salam sai ba shi jam'ul mu'annathi salih mata ne jalla duka wa ya abu liman ya sha'u duku wasu ko ya ba su maza kamar yadda ya ba wa kamar yadda ya ba wa annabi Ibrahim alaihi salam jam'ul muzakkari salih ko annabi ya da wasu ke magana aw yusabbihum qur'anan wa inasan ko kuma ya hada musu maza da mata kamar da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan kowanne tajwidi Allah ya ba kowanne nau'i Allah ya baka bai waci kowanne Allah ya baka ko godewa Allah shi za in ka tashi addu'a neman yaya kar ka baki zaki ba sai Allah ya baka da na kwarai kawai zuwa kai ta ba Allah zaki kai sai mace kai ko kai sai namiji duk wannan baki baki ne abun bukata ba abun bukata na kirki kawai domin wani ya zo wanda yake nema din namiji yake nema wai saboda ya samu magaji su laraba suna yin wannan ne yan jahiliya saboda wai fita yaki in za a fita yaki mace ba za ta fita yaki ba in za a noma mace ba za ta yi ma noma ba duk wani aikin karfi mace ba za ta yi ba shi sa ba ta san ya mace liability ce su a gurin amma namiji za a nemo da shi kuma zai nemo wai baka to amma yanzu kaga ai abun ba haka yake ba ƴaƴa maza nawa ne da ba handicap ne kawai a gidajen ko ba haka bane yawwa saboda haka ba shi bane kawai ka roki na kiri Allah ya baka na kwarai kuma kaga hadisi ibn Abbas annabi yake idan mata al insanu in kada amaluhu illa min salat in mutum ya mutu aikin sa gaba ɗaya yake wa yake banda abubuwa uku sai annabi yake sadaqatun jariya kai sadaka ne gudana bayan Allah duk wanda Allah ya hore wa dukiya ko yaya kai kokari ka ga kana yin wani abu na Allah kar ka so ba ya dai ne ba a ce dani ya ido kuma al-faqara wa ya'murukum bil fahsha kar ka so ma ki dan ya barka ya tsora ka ke kimbera in ka mutu ka bawa yayan ka fuliyan goma ba lada raba mutu zai kuma kudin zini ba yadda za ka yi amma wannan abin da ka bari a duniya shine abin da za ka amfana muna fada har yanzu ka je Madina sadaka jariya ta wakafin sai na Usman har yanzu yana existing maimakon hawa da yanzu ya koma hawa da yawa kuma hotel ma wannan hotel din ya haifar da hotel da yawa na sai na Usman har yanzu yana kwance a kabari lada ake bai irin wayan abubuwan ya kamata mu gina wa kanmu don mutuwa dai ka riga ka sani ba tallaba ka ba gaya ba za a yi sai ba ran da ka zo daga ran da aka haife ka ranar Allah ya baka notice saboda adalci irin na Allah ka gane yanzu wani ka kalle shekara ashirin da biyar talatin da wani abu arba'in da wani abu hamsin sittin saba'in amma notis na tsawon shekara hamsin ka gaya man ɗan hayar da zai baka notis ɗin shekara ɗaya ma sai kaɗan wanda zai zo wata uku ne za a ce ba ko shida amma Allah da ya tashi baka notis kowa ya da notis ya biyo a cikin mu kowa wani a nan a iyayenmu yanzu akwai wani shekara sittin saba'in tamanin ma wannan lokacin na wannan shekarun amma dan adam ya zo yanzu notice zai baka na watanni kawai wani ma kwanaki ne zai ce gaban magida in ba ka wata ragunan dosi waje da shi to saboda haka ya kamata mu lura da wannan to mahallin shayi sai annabi ya ce awwalan insalihin ya da'ulahu ko da na kirki da zai rike ma addu'a kaga da irin alfanin aure kenan zaka haihu ɗanka bayan mutuwa ga dama ya ce amfanin ɗa abubuwa kusan uku ne ɗaya daga cikin ma addu'a ko ba haka bane na biyu amfanar da kai domin ka fara girma wata ran asibiti ba ɗanka ne zai kai ka wani abu da kake bukata shi zai je ba sannan na uku shine je ran da aka kai za a ce Allah sarki alajuwa ne domin akwai kamanceceniya tsakanin ka da shi wannan su ne amfanin ɗa shi ta duk wanda aka cewa Allah yana da ɗaka hararo wa'annan abubuwan ka jingina ka gani abin da ake so a cewa Allah fa kenan cewa kaga dan ya taimake ka Allah ya halin kenan da a taimaka ba ya ce lam yalid wa lam yulad saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura manufa ta karshe da zan tsaya a kai saboda lokaci wani lokacin ma tsara shine kariya daga cututtuka za ka wanda yake da aure matsala ta wannan HIV da wane ne ba ka jin tsoron za a je jiran biye da ya kake wai za a zo a medical check up za a zo a yi gwanin HIV kyauta ka gudu ina za ka ba inda za ka wallahi domin ka san kai iya iyalin ka tsaya ba wani abu da zai tsorata ka saboda haka wayannan su ne to kaga guda nawa a ciki guda biyu daga cikin hadisin ya fito mana uku ba wa man lam yattaqi domin annabi ya ce wanda bai samu iko ba fa alayhi bi sawmi na wore shi da yin azumi ya rika azumi fa innahu lahu wija'u domin karkuwa ne a gare shi azumi ba in ka kana azumi ne hana ka shawa ba sai biyu ne sai biyu kake yi na farko baka daina kalle kalle ba ka sa waya a gaba kana shiga YouTube kana kallon mata zarara sai ka gama gani ka sai yayin iska kai kuma dan kirki yawa shine kawai ya gama gani ba ko kuma yayin iska shi kuma dan kirki na biyu idan ya zo buɗe baki wato umma ture ne yake duk abin da ya samu stimulus duk sai ya ci ya cika cikinsa to sha'awa ba za ta rabu da kai ba yawwa wayannan abubuwa bi in su kake yi to lallai za ka ga sha'awa ka ba za ta kare ba tana nan sai ka ga kamar zuga kamar aka amma idan mutum ya ɗau wannan matakin cewa ya ci abinci sai sa sai sa sannan ya ya daina kalle kalle na mata na fili ko na waya wallahi azumi zai zama magarkuwa shine lahu wijada garkuwa ne a gare to sai yake ne a wannan shi ne karshen hadisin fa inna hu lahu ija bi za ku ya gargaji fito da hadisi na daya da amru bin nikah an umarni da ayi aure na biyu takfisu shabab ko wato an taimake matasa da kauni shahawaci fi fi firwatiha domin sha'awa a gurin matasa yan shekara sha bakwai zuwa talatin da uku tana kan tsoro ruwan da tana kan gaba shi da a lokacin ake samun matsalolin istimna'i matabiri a wannan lokacin ake samun matsaloli a gurin matasa an gane ko yawwa sannan na ma da yake na uku al'amur bi siyam liman ajaza an nika an yi umarni da yin azumi ga wanda ya gaza wajen yin auren shi za aka ce makaruri ne kai aure a watan sha'ban domin kana dab da shiga ramadan kai aure mal abdullah fada yake ka kama invitation sai ka fada a sha'ban din za ka yi aure kai kanin mala'ika waye shi za ka ga mafi yawanci ba ce muku da kabadan kar ku ga wani ya aure kusa da azumi su kai mar wannan tunanin amma dai illar da take faruwa shine mafi yawanci azumin su gurgu ake yi gurgun azumi ke mafi yawanci gurgun azumi ke a gane ko to shi ne ma da yake da Allah yin da yake sha'awa domin yana raunana sha'awa shi azumi wa min al-akli wa shurbi wa sha'awa min al-akli wa shurbi ita kuma sha'awa tana samun karfi ne idan aka ci aka koshi يجيز نقول الحث على غض البصر وتعكين البصر أبارك الله ai da muna wata gantawa ba malam malam habib an gane ko kuma kai da kanka a mota ni da nake a babur haka zo kai maganar ruwa sai ce alhatu ala gabil basari wa tahdin al farji an kwalle dar wajen wato gabil basar cewa a rinsa idanu kuma a kiyaye farji na biyar at-taklifu la yakunu illa ma al-qudra Allah baya dora wa mutum abu sai abin da yake da iko hadi yadda kake so kai in dai ina yi wa tattauta al'amarin aure suke bai duk yadda kake da jawa aure ba za ka iya ba kai kuma nauyi kake ji a kai sunan ka hizba kai auren hizba kana jin nauyi wanda ba matsala bane ka tafi kai auren ka kawai in da kana samu abin da za ku ci ku sha bane mali domin wannan abubuwan da aka dora wa mutane wanda ba kai da ba da dibi shi za ki ta shiga matsaloli mali yace na shida a shari'a da ta haƙiƙi wa taniyar ibad ita shari'a ta zo ne don ta tabbatar da maslahohi na bayi wa tanzimil bashar kuma ta tsara mutane bari ji hadisi na gaba dan naga sun daga mun takarda al hadisi sadis ba'da salatu mi'a hadisi na 303 ana na bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace anna nabara min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wata tawaga daga cikin sahabba annabi kira da yanzu Allah ya tabbata gare wal uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn nafar shine mutum uku zuwa tara wa idarabna ilayka nafaran min al-jinn uku zuwa tara da da rahat tisatu rahati amma usba shine da yawa innal ladina ja'u bil usba bil ifki usbatun minkum wannan tawaga ce da tawar goma zuwa 70 ma da wani abu da yawa to shi ne wannan nafar din daga cikin sahaba annabi wato ta alu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri sun je gurin matan annabi kafin a saukar da ayar hijabi suka tambaye su ya annab wani annabi wani aiki annabi yake a boye na ibada su waye na farzan akwai ruwaya da ibnu hajar ya kawo amma malamai sun rawana na ta cewa mutum uku ne abdullahi bin amr bin al-as ne da usman bin mas'ud da sayyidina ali su ne suka je suka yi wannan tambaya amma wannan ruwaya tana da rauni akan tsayar wata kuma ta ce a'a sayyidina abubakar ne da sayyidina ali da usman bin mas'ud da salman al-farisi da abdullahi bin umar da abdullahi bin mas'ud da miqdad bin al-aswad su ne suka shiga gidan annabi alaihi salatu wasalam suka yi wannan tambaya me suka ce fa kana ba'dhum sai wanda daga cikin su yace la tazawwaju nisa ana gaya musu cewa ga yadda annabi yake ibada sai dai daga cikin su yace daga yau tunda haka annabi yake ibada daga yau ba ni ba aure shi ba zai aure ba wa kada ba azum wani yake ni kuma daga yau la kullu la'ab ba ni ba na ba wa kada ba azum wani nauku daga cikin yace la arabu ala jaraj daga yau in dai dare ba ni ba bacci sai sallar dare waye fi jin wahala nan ne zalla dare kai yanzu rashin aure ba kai ta cewa ba shi ne mafi wahala ba saboda kai auren kai kun yarda da shi wanne ne ya fi wahala a nan waye zai fi shan wahala da wanda yake ba zai aure ba kwata-kwata a rayuwarsa da wanda yake ya daina cin nama da wanda yake da gewa ba zai ƙara bacci da daddare ba ba wai a shi da daddare ne ba zai bacci ba amma zai da rana waye ya kusan wahala na wanda ya rena tunawa to mutum nawa ka hana tunawa kuma suna nan lafiyar su lau kun ji ba gwani wai kima na ba kuma wallahi ba gaskiya ba ne yanzu da za a zauna ba wani ce wani ya zauna bayan sallah ya zauna yawo da maganin maiko da zaki da maiko an yi sallah kenan da bai fita ce yana yawo wani wani ya kira shi yace zo kai yace wallahi nan taron ce da Allah ka wallahi nan ko ran kai bai yace ina muke ganin maikon da kai shekara sai shekara za ka zo ka rika ka ce mu sha maganin da dai wanke shi yace wallahi ba za ka sha ba kamar layin nan to na ba da ba a kamuwa yawwa saboda haka daga bana sai wani wannan shi ne ko shakka babu kuma kun sani mai ɗauko matsala aure ya fi shan wahala sai dai bai da lafiya in bai da lafiya wannan to da nama shi ne matsalarsa yawwa sai a ni an bari yawo da wannan to sai ce fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ji labari ga wasu safai sun shigo gidansa har wasu sun ci alwaji sun daina kaza fa hamidallah sai ya gode wa Allah wa asna alaihi ya ba Allah wasu malamai suna suka yi zuwa yi ya tara su a masallaci ya hau kan mimbari sai hudu ba wa kadi yace ma ba da akwa ne kadu kaza me yake damun wasu mutane da suka ce kaza lakin ni usalli wa ana yace to bari ga muku ni da Allah ya aiko ni cewa ayyuhal muzammil kum al-layla illa qalila to yace ni ma da kuke gani wato usalli ina sallah wa ana kuma wani lokacin da ban kwanta ba duka dare nake sallah ba nisbahu aw yusbilu qalila haka ce aw jid alayhi wa rasil al-qur'an tartila wa qala yace ma balu aqwani na'am yace wa tumu afsir yace sannan na azumi kuma na ta azumin nafila wajen ran nayi wajen ran na huta annabin ma da aka yi ku wa ta zawajin nisa kuma na aure yawa saboda haka na yi aure kamar da kiwa an sunnati duk wanda yake shabar sunna da wanda baya kwaɗayin sunna da bale ta minni annabi yace ba ji bai saboda haka aure sunna annabi ne bisa muke san sa annabi yace wanda baya kwaɗayin sunna annabi annabi yace ba ji bai shi sa za ku gari a tabattul ai ba sunna annabi bane tabattul yankewa mutum ya ce shi ba zai aure ba kamar yadda za mu ji hadisi ibn mas'ud Usman bin mas'ud nan gaba in lokaci ya ba mu dama an gane ko to kun ji abin da annabi ya ce balen ta bini wanda baya kwaɗayin aure baya tare da ni za mu koya karkashin hadisi na ɗaya aradu alamar rajaha janibul ibada ko mu bi hadisin oke to ka daga abin nan to za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana kamar yadda nake so in sanarwa insha Allah ta'ala um, zan yi balaguro ya amma duk karatun zafin nan za mu yi shi za mu yi na gobe talata laraba duk za mu yi amma Allah ya da zan yi balaguro ji bayan sallah in sha Allah ta eh wannan ji ne saboda haka karatun satin nan gaba ɗaya akwai in sha Allah abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da sibobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka wanda suke mana rufiya da ajiyoyi na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka ba mu da muna ne albarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin iyayenmu da malamanmu da yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka shiga su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa madaukaka duk waɗanda wato suke da bukatu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya musu muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon da madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah ka mana magani اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين